الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am babu iza nawa bin nahari sauman babu me hukunci idan mutum ya niyyar azumi amma zamo da rana ya niyyar azumin
wa qala umur darda'i
wa qalat ummu darda ummu darda tace kana abu darda'i yaqulu a, abu darda'i tana nufin mijinta ya kasance yana cewa indakum da'amun akwai abinci a wajenku in ya shigo gida da safe sai ya tambaya akwai abinci a wajenku fa in qulna la in mun ce ba abincin a wajenmu ba mu da abinci na'am qala fa inni sa'imun sai ya ce yawmi ai hadha." zan yi azumin wannan yinin wato kenan ashe niyyar tasu ta azumin ba ta kasancewa sai bayan rana sai da rana yake yin azumin am yake niyyar azumin
wa fa'alahu abu dalhata abu talata ya yi wannan Abu wato Hurairah tana.
ya yi niyyar azumin da rana Ah, wato irin wannan abin da abu da ra'iye shi abu- abu talha sunansa zai dubnu sahalin wanda yana cikin mutan madina na'am wanda hadisin da ya zo da haka abdulrazzaq ya ruwaito shi da isnadi a musannaf wa abu huraira haka na abu huraira shi ma ya yi haka ma'ana ya yi ne azumi da rana shi kuma hadisin nasa ah, wato bai haƙi ne ya ruwaito shi na'am wa abu- wa- wa- na'am wa ibn abbas da wa Ibn abbasin a hadisin da ɗahawi ya ruwaito huzaifatu da huzaifatu a hadisin da abdulrazzaq ya ruwaito radiyallahu anhum Allah ya ƙara yadda a gare su ashe kenan a iya niyyar azumi da rana in na nafila ne domin duk wannan dai da ake magana akan nafila ne wanda akan haka shafi'awa suke a wajensu azumin da ba na farilla ba a iya niyyarsa ko da bayan alfijir ko da gari ya waye amma azumin da yake na ya- na farilla azumin da yake na farilla ba na wato shi wannan dole sai an yi niyyar kafin a ce alfijir ya keto na'am wajen hanafiyawa suka ce yo ai duk azumi ɗaya ne shi yasa ko da na farillan ne ma a iya azuminsa a iya niyyarsa ko da fito bayan fitowar alfijir ko da azumin farilla ne ko da bayan fitowar alfijir su suka ce a yi malikawa suka ce ai duk azumi ɗaya ne shi yasa da na farilla da na nafila ba damar a ce za a yi niyya bayan fitowar alfijir Eh, ya dole niyya ya zamo ta gabaci fitowar alfijir wanda bai niyya azumi ba sai da alfijir ya keto sai bayan fitowar alfijir to wannan bai da azumi saboda hadisin mallame bai yi tinniyata min al-laili fala siyama lahu to حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوي رضي الله عنه Mm, أن wato wannan hadisin yana cikin musallasatul buhari hadisai guda 22 wanda a cikinsu buhari tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne Eh, mutum uku ne kamar a wannan abu asimin ne wanda sunansa rahaku ibn muhallad da kuma yazid ibn abi ubaidin da kuma salamatu ibn al-akwa نعم أن النبي صلى الله cewa عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallama بعث رجلا ينادي في الناس ya aiki wani mutum shine hindu ibn asma ibn harisa kamar yadda imam ahmad ya ruwaito ya shela a cikin mutane يوم عاشوراء ranar ashura أن من أكل cewa wanda ya riga ya ci abinci da safe فليتم to ya karasa azumi ya cika azuminsa أو فليصم ko ya azumi ومن لم يأكل to wanda ko bai ci ba فلا to kan يأكل ba a ce zai cin ya azumi shi yasa ashe had- ashe a iya niyya ko da bayan alfijir kenan abu hanifa wannan shi- wannan hadisi shine babban hujjarsa saboda ya ce a sannan ai azumin ashura farilla ne نعم azumin ashura farilla ne Eh, wato amma wanda suka ce a'a azumi na farilla ba dama a yi niyyarsa da rana suka ce a'a ashura ai bai zama farilla ba a sannan kuma ai ba a ce ba sa rama ba ba ba magana cewa an ce musu ba sai sun rama ba to domin akwai hadisin da abu dawud da ya ruwaito cewa sun ci gaba da rike baki a- amma daga baya sun rama shine annahum atammu baqiyata sawmi wa qarauhu مهم.
to
باب الصائم يسبح جنوبا babu me hukunci mai azumi in asuba ta yi gare shi ma'ana alfijir yake to gare shi alhali yana cikin janaba wannan azumin nasa zai inganta ko ko ba inganta
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة mun kasance ni da mahaifina shine abdurrahman ibn al-haris ibn hisham wakacin da muka shiga wajen aisha da ummu salama ها da hawili حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان اباه عبد الرحمن اخبره اخبر مروان cewa mahaifinsa shine abdurrahman ibn al-haris ibn hisham ya ba marwanu sannan marwanu yana gwamna a madina
ان عائشه وام سلمة cewa aisha da ummu salama اخبرتاه sun ba shi labari ان رسول الله صلى الله عليه cewa manzala وسلم sallallahu alaihi wasallama كان يدركه الفجر ya kasance alfijir yakan riske shi وهو جنوب من alhali اهله yana cikin janaba sababin saduwa da iyalinsa ثم يغتسل sannan ya wanka bayan alfijir ويصوم kuma ya tashi da azumi
وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث sai barwanu ya ce da abdurrahman ibn al-harisi
نعم اقسم بالله nema magiya dan Allah da tukari annabi ha aba hurairata wa mar- na'am wannan magana da kace kaji daga bakin Aisha da Ummu Salama ka je ka kwankwashi Aba Huraira da ita domin shi Aba Huraira a fahimtarsa wanda alfijir yake to gare shi alhali yana cikin janaba to azuminsa na wannan yinin bai inganta ba shine yace ka je ka kwankwashi Aba Huraira da wannan Mm. wa marwan yawma idhin alal madinati sannan marwanu yana gwamnan madina wato wanda mu'awitun abi sufyan abi sufyan shine ya nada shi
fa qala abubakar a abubakar ya ce fakar ya zalika sai abdurrahman abdurrahmani bai so haka ba summa qudira lana an sannan kuma najtami'a allah ya zul malaikati kaddara muka haɗu da aba huraira a zulhulaifa wa kana labi hurairata hunalika ardun abu huraira yana da ƙasa a- a- a zulhulaifa
fa qala abdurrahman labi sai abdurrahmani ya hurairata ce da abi huraira ni zakirun laka amran zan faɗa ma wata magana Wala- walau la marwanu In ba dan- sama alayya fihi in ban da cewa marwanu ya mun magiya in faɗa ma ba lam azkur laka da ban ambaci wannan ba gare ka fazakara kaula aisha ta ummi salamata sai abdurrahman ya faɗa wa abu huraira maganar da ya ji daga bakin aisha da ummu salama allah ya ƙara yadda a gare su sai faqala ya ce kazalika haddathani al-fadl bin abbas ai maganar da na faɗa na cewa wanda alfijir ya same shi alhali yana cikin janaba azuminsa na wannan yinin bai inganta ba haka farlubnu abbasin ya faɗa min wa huwa a'lamu ya fi ni sanin daga ina ya karɓo wannan magana
wa qala hammam ibn abdullah ibn umara Mm.
an abi hurairata Mm.
kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama ya'muru bil fidri manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarni da buɗe baki
wal awwalu asnadu wato cewa ma'ana abin da ake nufi da wannan cewa wanda ya wayi gari da janaba ma'ana alfijir yake to gari shi yana cikin janaba to wannan azumin na wannan ranar bai samu ba na'am
Ah, ah, ka- ah, abu abdullahi buhari ya ce wal awwalu asnadu amma na farkon ya fi tabbata magana da aka karɓo ta aisha da umu salama ta fi tabbata
babul mubasharati lis-sa'imi wato har ibn abdulbar ya ce ai haka din ya zo mutawatir mutawatir ehem, kuma shi abu huraira da aka ce ga da ya faɗa kusan duk ruwayoyin da aka yi to suna nuna cewa shi ya faɗa haka da fatuwarsa ba wai karɓowa ya daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam to na'am babul mubasharati lis-sa'imi babu hukuncin mai azumi ya sadu da mace ma'ana ya taɓa jikin mace wa qalat Ba wai aisha radhiyallahu jima'i ba.
anha a aisha ta ce allah ya ƙara yadda a gare ta ya haruma alayhi farjuha haramun ne a ce ya, ya taɓa ta a farjinta a mai azumi ba daidai ba ne ya ce koda da fuskar wasa ne e wasa wajen farjin iyalinsa
حدثنا سليمان بن حرب مم.
قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ك- قالت aisha allah ya ƙara yadda a gare ta ta ce kanan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam ya kasance kan sammanci wasu- wata a cikin matansa wa yubashiru yana sada jiki da ita wa huwa alhali sa'imun yana azumi wa kana ablakakum amma fa liqirbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ku mallaka gabarsa shi yasa kakku ji an ce manzon Allah ya yi ku ce za ku yi ku zo ku hada wani abu wanda ba daidai ba
wa qala ya ce qala ibn abbas wato shi buhari shine fa'ilin kala Mm.
abdullahi abbasin ya ce hadisin da ibnu abi hatim ya kawo shi da isnadi ma'aribu hajatu ma'aribu wale fiha ma'aribu uhura Mhm.
bukatu
wa qala dawusun Dawusu ya ce ulul irbati da aka ce ulil irbati al ahmaqu wawa la hajata lahu fi wanda ba nisa'i ruwansa da bata baya bukatar mata
babul qiblati lis-sa'imi babu hukuncin sun bar tammace ga mai azumi
wa qala jabir bin zaidin Mm.
inna zarafa amna yutimmu sawmahu a wato jabir ibn zaidin ya ce da a ce mutum yana azumi zai kalli mace daga kallon macen sai haka ya jawo mani ya fita daga gare shi to ai sai ya ƙarasa azuminsa sai ya ƙarasa azuminsa ma'ana kenan ba a ce sai ya raba ba kenan
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم aisha ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama ها tahwili حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha Allah ya ƙara dagare ta ta ce إن كان رسول الله صلى الله lamarin عليه da وسلم sha'anin على manzala sallallahu على alaihi wasallam ce أزواجه yana sumbantar wata a cikin matansa وهو ya ko صائم yana azumi ثم ضحكت sannan bayan ta faɗi wannan maganar sai kuma ta fashe da dariya don ta nuna ita ce ashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sumbanta
حدثنا مسدد Mm.
حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله حدثنا يا بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن امها رضي الله عنها قالت a ta ce ummu salama Allah ya ƙara dagare ta ta ce بين انا مع رسول الله صلى الله ina tare da عليه manzan وسلم Allah في sallallahu alaihi الخليلة wasallam a cikin mayafi اذ هرت sai jini ya zo min فانسللت sai na zare jikina فاخذت ثياب na حيضتي ɗauko tufafin da nakan ɗaura wakacin da nake cikin jinin haira فقال مالك manzo Allah ya ce me ya same ki انا فستي jini ne ya zo miki قلت نعم ya ce kwarai فدخلت معه في na shiga الخميلة tare da shi a cikin mayafin وكان هي ورسول الله صلى ummu الله عليه salama ta ba وسلم da labarin يغتسلان من cewa اناء ita da واحد manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna wanka daga ƙwarya ɗaya wa kana yuqabbiluha wa huwa kuma manzo sa'imun Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sumbance ta alhali yana cikin azumi
babu iktisali sa'imi to a malikawa da suka ce maganar Aisha ta baya ta cewa kana amlakakum li irbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi ku mallakar gaba to ita ce babban abin da za a duba shi yasa suka ce mai azumi ya muqaddamatun jima'i karahiya ne a gare shi na'am amma inda yake karahiya kawai in ulimatis salamatu in ya tabbatar dan yayi haka mazi ba zai fita ba daga gare shi ballantana mani Mm.
wa illa idan kuma yana kokonto tayu mazi ya fita daga gare shi da haka fa ya harumu to a sannan muqaddamatul jima'in sun zamo sun haramta kuma kamar hadisin da aka faɗa wancan mawqufi na wa- wa- a, wanda aka karbo daga jabir ibn zaidin cewa idan mai azumi ya kalli mace mani ya fita daga gare shi ya karasa azumi to shi ma wasu malaman ba su yi aiki da haka ba kamar wajen malikawa dai ba makawa wanda mani ya fito daga gare shi da sababin kallo ko da kallon kenan ba daɗewa ya ba yana yi yana kallon sai jin daɗi ya akwai gare shi da sababin kallon mani ya fito to ba makawa wato sai ya rama azumi a bari ma sun ce in hadda kallo ba zarar tunani ba ne ka fara ma ta hau kansa amma akwai ruwa daga gare su cewa ramuwa kawai zai yi. yadda ake faɗa surori talatin ne dai a irin nan A, domin shi mai azumin ko dai sada jiki ya da mace zarar jikinsa ya taɓa jikin mace ko kuma a'a kallanta ya ko ko wasa ya da ita ko ko sumbanta ta yi ko kuma a shashafa jikinta yi to a kowane daga cikin wannan biyar ɗin ko dai a ce ya daɗe yana yi ko bai daɗe yana yi ba ya zama goma kenan biyar sau biyu sannan kuma abin da ya faru ko dai ya zamo zarar cewa mazi a zakarinsa ne ya tashi ko ko a'a mazi ne ya fito daga gare shi ko ko ba mani to malikawa suka ce in dai zarar tashin zakari ne ya afku da sababin wa'annan to ba komi shine lashe a fi ashirin li'in zalin wafi zatil mani kara wata kafirun ya fi illa bi fikirin lam yudim kara faqat wanda zara tashi zakari ne a kowannan ba za a ce sai ya rama ba balle ma magana kafara amma in ya zama hammani ya fito daga gare shi to a sannan ana bukatar sai ya rama azumin sai ma ya yi kafara sai fa inda yake ta fuskar tunani ne tunanin kuma bai daɗe yana yi ba ya tunani game da mace ko ba daɗewa yana yi ba amma haka ɗin sai ya kawo sha'awa ta motsa masa hammani ya fito daga gare shi to a wannan za a ce ramuwa ce kawai ba kafara idan ko maziyi ne suka ce to wannan ba kafara sai guri sai dai ramuwa amma banda guri biyu shine zara tunani ko kallo da mai daɗe yana yi ba to wannan ba ramuwa ma wale ƙarfi ha gaira fikirin wani zar lam yastadimhu ma falafi ma zahar to kabbala au bashira au la'a ba au bashira hamsatu rawau أدام أملا فالأشاء إن آزو أو مزي مني ذي, ثلاثي ذي ثلاثون رأو لا شيء في أشر لإن آذ وفي ذات المني كراوة كثير يفي إلا بفكر لم يدم كرا فقد وذات مزي حكم تكفير سقد وليقر فيها غير فكر ونذر لم يستدمهما فلا فيما ظهر تو.
آه. babul igtisalin sa'imi babun wanka ga mai azumi me hukuncin wanka ga wanda yake cikin azumi wa ballabun umar radiyallahu anhu ma sauban ablan umara ya jika tufafi alhali yana azumi wannan hadisin da buhari ya kawo shi mu'allaki ibn abi shaibata ya kawo shi da isnadi na'am falqa wa ya dora a jikinsa wa wasaimu alhali yana cikin azumi
ودخل الشعبي الحمام وهو صائم الشعبي يا شيغا داكن وانكا الحالي yana azumi وقال ابن عباس Abdullahi ibn Abbas yace la ba sa an ya amal kidira ba laifi mai azumi ya dandana abin da yake cikin tukunya ya zama dandanawar iyaka harshensa bai kai makogoro ba
na'am aw shay'a ko wani abu waƙala alhassanu ba sai lalle na tukunya ba ya ɗanɗana kawai a iyaka harshe da harshe shine mahallin jin ɗanɗanan abu ɗanɗanan abu daga harshe ake ji to ibnu abbas waƙalan hassanul basri ya ce la ba su bil barbarati ba laifi da kurkure baki ko wanka don a ji sanyi ga wanda yake azumi waƙala ibn mas'udin abdullahi mas'udin ya ce idza kana sawmu ahadikum idan ranar azumin ɗayan ku ta zo falyusbihi dahinan ya wayi gari ya shafe jikinsa da mai mutarajjila ya taje gashinsa ya taje gashinsa wa qala anas anas ya ce na'am inna li abzanan wato azumi ba kamar haji ba ne haji cewa akai wanda yake cikin haji wato kai ya ce zai gusar da dauda ko abin da ya kamar da haka na'am amma azumi dan kana yi ka iya tsabta kayan da duk kake so matuƙar dai ba wani abu kabari ya kai makogoranka ba azumi bai hukunta cewa a bar tsabta ba to waƙalar anasu anasun malik ya ce inna li abzanan hakika na kasance a wata ruwayar abzanan a wata ruwayar abzanan ina da ɗaki ko wato ƙatan waje da aka yi aka zuba ruwa irin wanda ake na wanka ataka hau fihi nakan shiga cikinsa wa ana sa'imu alhali ina azumi alhali ina cikin azumi
wa yuzkaru a an nabi sallallahu alaihi wasallama nakan shiga wannan daren da ne wanda yake cike da ruwa dan in ji sanyi gashi ko ina azumi an gwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu istaka cewa yayi aswaki wa hawa sa'imun alhali yana azumi hadisin an ce akwai rauni a cikin shi yasa buhari bai kawo shi da sigar yanke ba ahan do a, tirmizi da abu dawud sun ruwaito tirmizi ta hadisi ne kyakkyawa amma hu- nawawi ya ce hadisin nan ta ko'ina isnadin yana komawa ne ga asib ibn ubaidillah Mm.
asib ibn ubaidillah korarrauna ne a wajen mafi yawan malamai to
wa qala ibn umara abdullahi ibn umar ya ce yastaku awwalan nahari wa daidai ne mai akhirahu azumi ya aswaki farkon yini ko ƙarshen yini yanda malikawa kenan suka tafi a kai shi yasa ablamu umara yana daga wanda malikawa suka fi dogara a kansa a mazhabarsu
wa qala da'un wajen shafi'awa su suna ganin idan zawali ya yi yin aswaki ga mai azumi karahiya ne Na'am.
amma wajen malikawa suka ce ba laifi yin aswaki ga mai azumi kullum nahari Na'am.
baki ɗayan yinin a ɗawun abin rabahin ya ce in izdara dariqahu idan mai azumi ya haɗe yawunsa la aqulu yuftiru ba zan ce wannan haɗe yawun ya sabauta a ce azuminsa ya ɓaci ba
wa qala ibn sirina ibn sirin ya ce la ba'sa bi suwakin radabi ba laifi da mai as- mai azumi ya amfani da aswakin wanda yake ɗan- ɗan- da yan yana ɗanye
qila lahu da'amun aka ce da ibn sirin ai yana da ɗanɗano kuwa aswakin da yake ɗanye za a ringa jin ɗanɗanansa a baki qala ya ce wal ma'u lahu da'amun yau ruwa ma da kuyi ake kurkura baki ai shi ma yana da nasa ɗanɗana an ce mai azumi kai kurkura bakinsa ne wa anta tumawilu alhali kai bihi kana kurkura bakinka da shi ko da kana azumi
ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالقول للصائم باسا wannan fatuwar ta ibnu sirin malikawa ba ba su yi aiki da ita ba Na'am.
wajen su ba daidai ba ne mai aswaki ya ce zai ah, mai azumi ya ce zai aswaki da ɗanyen ice نعم ba daidai bane ce zai aswaki da ɗanyen ice saboda mai hadisin cewa man hama haulal hima yushiku an ya a fihi abu ne mai sauki a ce ɗanɗanon itacen nan ya sadu da makogoransa shi yasa ya aswakin da buta- busasshen itace to walamir anasu anasu bin malik Allah ya ƙara da a gare shi مم.
wala وال- والحسن Basri- وابراهيم da Ibrahim Naha'i نعم بالقول للصائم ba su باسا ga laifi ba don mai azumi ya yi kwalli da rana ayan koda da rana ne a suka ce ai don ya yi kwalli ba laifi wanda wannan magana tasu molon musho ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya dace da su a kai cewa gaba daya iyaka bincike ba a ga inda za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kada a yi kwalli don ana azumi ba yadda za a gani a kitabul jami limabtaraka min al-ulum na sayyidi muhammadul bashiri to حدثنا عمر بن سالم حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قالت عائشة رضي الله aisha Allah عنها kara da a gare ta tace كان النبي صلى annabi الله عليه وسلم sallallahu alaihi يدركه wasallam ya الفجر kasance alfijir yakan جنبا riske shi alhali yana cikin janaba في رمضان azumin ramaran kuwa من غير هلم ba wai mafarki ba da manzo sallallahu alaihi wasallama baya mafarki صلى الله عليه وسلم lam ya talim da daddu da hal mustafa abada to ye ويغتسل wanka ye ويصوم azumi
حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن كنت ya ji على a baba karun وعدي abdurrahman ibn al-haris ibn hisham ya ce na kasance ni da mahaifina muna tare da mahaifina فذهبت معه na tafi tare da shi حتى دخلنا har على muka shiga wajen عائشة aisha رضي الله Allah ya kara عنها yadda a gare ta قالت ta ce أشهد على رسول na الله tabbatar صلى da الله عليه manzo وسلم.
sallallahu alaihi wasallama إن كان لا يسبي وجوده lamarin da من sha'anin جماع manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan wayi gari yana cikin janaba daga saduwa da iyali غير ba wai إتلام mafarki ba ثم sannan ya azumin يصوم wannan yinin ثم دخلنا على أم muka shiga wajen سلمة ummu salama فقال مثل ita ba dai ذلك ta faɗi kamar haka
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا babu me hukuncin mai azumi in ya ci ko ya sha da mantuwa وقال أداء Adawu ya ce إن استنصر idan mai azumi ya face hancinsa فدخل الماء في wajen عنقه alwala ya shaƙa ruwa a hanci don ya face sai ruwa ya zarce hamma ƙoƙwaransa la ba sa bihi ba laifi da haka ba Illam- laifi da haka in lam ya- yamlik idan dai ba da ganganye ba fin karfinsa ruwan ya har ya shiga makogoransa Mm.
Ah, wannan akan haka wasu malaman da yawa suke amma wajen malikawa suka ce a'a sai ya rama azumin Mm. wa qala al-hasanu hasanul basri ya ce in dakhala khalaqahu az-zubabu idan kuda ya shiga makogoron mai azumi fala shay'a ba komai alayhi a kansa azuminsa ya inganta wannan koda wajen malikawa ma haka ne galibul kai'i ko galibul zubari ba komai a ciki Mm. wa qala al-hasanu wa- wa An ce duk mujahidun masabobin nan guda hudu sun dace akan wannan na hassanul basari ya ce da mujahidu in jama'a nasiyan da a ce mai azumi zai sadu da iyali ya mance azumi yake fala shay'a alayhi ba komai a kansa ba za a ce azuminsa ya kare ba kamar da a ce ya ci ne da mantuwa Mm. حدثنا عبدان Mm, أخبرنا يزيد بن زريع مم.
حدثنا هشام مم.
حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأتى.
أن a wannan fatuwar ta hassanul basari da mujahidu hana bilawa gaba ɗaya su ba su yi aiki da ita ba don a wajensu ko da da mantuwa ne mutum ya sadu da mace yana cikin azumi to ba makawa sai ya rama sai ma ya yi kafara yasa a wajensu wannan da cewa an yi da gangan da cewa an yi da mantuwa ɗaya ne yanda mafi yawan almajiran imam ahmad kenan suka ruwaito daga gare shi shine kuma abinda mafi yawan ma- almajiransa suka zaɓa an ce wannan yana daga gurin da masabar imamu ahmad ta bambanta da duk masabobin nan uku saboda duk masabobin nan uku ba masabar da ta ce anan kafara ta hau kansa amma masabar imamu ahmad suka ce kafara ta hau kansu Ehem, a- amma akwai ruwa daga imam ahmad din cewa a'a ramuwa dai zai yi banda kafara wanda ibnu baddata cikin hanabilawan ya zaɓi haka آه، يا زابي هكا تو حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه يا وسلم كفو قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا نسي فأكل وشرب idan mai azumi ya manta ya ci ko ya sha فليتم صومه ya karasa azumin فإنما أطعمه الله وسقاه Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi مم.
sauran malamai uku suka fahimta kenan ashe ba sai ya rama ba Na.
malikawa ko suka ce a'a ai ba a ce sai ya rama ba zai rama ba ba a ce ba zai rama ba an ce dai ya karasa azumin haka amma maganar ramuwa ai daban مم.
yahin karasawar haka ai akwai ibada da yawa da za a fara ta tare da ta ɓaci a ce wajibi a karasa
babu suwakin raɗabi wal yabis lisa'imi babu hukuncin amfani da asuwaki ɗanye ko wanda yake busasshe ga wanda yake azumi
wa yuzkaru an amir bin rabi'ata an ambato daga amir ibn rabi'ata qala amir ibn rabi'a yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu na alaihi ga annabi wasallam sallallahu alaihi yastaqu wasallam yana yin aswaki wa wasaimu alhali yana azumi ma la usi na ga manzo Allah abinda ya huce in ce zan lissafa ko aw in a'uddu lissafa ba zan iya yakan cewa ba ko in lissafa
wa qala abu hurairah an abu nabi huraira sallallahu ya alaihi faɗa daga annabi wasallam sallallahu alaihi wasallama laula ana ashqa ala ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in banda bana son in wahal da al'umma ta la amartum bi suwaki inda kulli da nan wudu'in wace su al- su aswaki duk alwalar da za su
wa ruwana hu an jabirin wa zaid ibn khalidin an rawaito kamar wannan hadisi abi huraira daga jabir ibn abdullahi da kuma zaid ibn halid al-juhani an annabi daga sallallahu annabi alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ولم يخص الصائم من غيره manzo Allah a wannan hadisin bai ware mai azumi ba daga waninsa cewa ya kawai ala ummati ashe kenan har mai azumin
وقال عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم to wato shi yasa a wajen shi buhari da mutlaki da ami kusan duk tafiyar su daya نعم ko cewa duk inda aka samu ami fil ashasi to zai zamo amun fil ahwali نعم irin abin da razi da ta dini suki suka tafi a kai kenan ko yadda suyuɗi yake faɗa a kwakwabu saɗe alfaharu wasu kiyu lalƙarafi umumu lashasi izayu wafi yas tazimul umuma fil amkinati wa kulli lahawali wa fil azminati wa qalat aisha aisha radiyallahu ta'ala anhu anha tace an annabi ta sallallahu kawo alaihi daga annabi wasallama sallallahu alaihi wasallama aswa kuma daharatul fami aswaki mai tsarkakewa ne ga baki mardatul lirabbi mai sa a sami yaddar ubangiji
wa As- a- a- aswaki wanda duk ya zance shi to zai sami yaddar Allah
wa qala da'un wa Kadawa ya ce qatalatu da katada yabtali uriqahu mai azumi ya iya haɗe yawunsa
حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن عمران قال humradu ya ce رايت عثمان رضي الله عنه daga sayyidina usman Allah ya ƙara da gare shi ya yi توضا alwala alwala cikakkiya فافرغ على يديه ya ثلاثا zuba ruwa akan hannayensa sau uku da farko ya fara wanke hannayen uku ثم sannan تمرمر bayan wanke hannayen ya kurkura baki ya واستنصر shaƙa ruwa an ce ya face ثم غسل وجهه sannan ya wanke ثلاثا fuskarsa sau uku ثم غسل sannan ya يديه wanke اليمنى hannunsa na الى dama المرفق zuwa ثلاثا gwiwar hannu har sau uku ثم غسل sannan ya يديه wanke اليسرى الى hannunsa na hagu المرفق zuwa ثلاثا gwiwar hannun shi ma dai sau uku ثم مسح sannan ya shafi براسه kansa ثم غسل رجله sannan اليمنى ya wanke ثلاثا kafarsa ta dama sau uku ثم اليسرى sannan ya wanke ثلاثا tagun sau uku ثم sannan قال usman radiyallahu ta'ala anhu ya ce رأيت رسول na ga الله manzo Allah صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam توضأ ya yi alwala وأملي kamar هذا wannan alwalar da kuka ga nayi ثم قال sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من توضأ له وضوئي wanda هذا dai ya alwala kamar alwalan nan tawa ثم يصلي ركعتين sannan ya sallah raka'a biyu لا يحدث نفسه فيهما بشيء baya zancen zuci a cikin su غفر له ما تقدم من a ذنبه gafarta masa duk abin da ya gabata daga laifuffukansa
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تورع wato wannan hadisi a zahiri sai a ce to ai bai kawo wata magana ta azumi ba نعم to amma kuma ya kawo magana azumi Na'am.
tunda ya faɗi maganar ai aswaki Mhm.
kuma bisa umumi ashe Na'am.
kenan da mai azumin da wanda ba mai azumi ba Na'am.
ko da mai azumi ne kenan ya iya yin aswaki نعم to نعم babu kauli nabi sallallahu alaihi wasallam babu faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama إذا تورع فلينشر idan ya- بمجره idan الماء mutum ɗayan ku ya alwala to ya shaƙa ruwa a hancinsa a kafar hancinsa ولم يميز بين الصائم وغيره Ma- a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambance ba tsakanin mai azumi ko da waninsa
وقال الحسن Hassan ya ce لا بأس بسعود للصائم ba laifi don mai azumi ya shaƙa magani ko ya sa magani a hancinsa إن لم يصل إلى matuƙar dai حقه maganin nan ba zai kai makogoro ba
ويكتهل ba laifi mai azumi ya kwalle وقال أداء adawu ya ce إن تمرمض idan mai azumi ya kurkura baki ثم أفرغ ما في فيه من الماء sannan ya zubar da abin da ya sa a bakinsa na daga ruwa لا يزيره to ab- e- ba- wa- duk wani abu ɗanɗanon da zai ji a makogoransa wannan ɗanɗanon na ruwa bai cuce shi ba إن لم يزدرد ريقه matuƙar dai bai haɗe yawunsa ba
وما amma ذاب kenan idan ya فيه haɗiye ya haɗiye yawon to wannan zai cutar shi amma wasu da yawa suka ce ai ko da ya haɗiye yawon matuƙar da ya zub da ruwan bai cuce shi da komai ba wa ma za baƙi fifihi abin duk menene saura a bakinsa da za a ce har ya wato ya- zai cuce shi
ولا أمره الإلكة ya ce ba daidai ba ne mai azumi ya ce zai tauna danko
فإن ازدرد ريق الإلك idan ya haɗiye yawon dankon nan لا أقول إنه يفطر ya ce ni ba zan ce wato shi a tsawo ya ce ba zan ce wannan haka zai bata masa azumin ba ولكن ينهى عنه sai dai ya yi ba daidai ba ya yi abin da aka yi hani da shi
فإن استنصر idan ya face ya caka ruwa a hancinsa don ya face فدخل الماء حلقه sai ruwan garin shakawa a hanci ya shiga bakogwaransa لا بأس to ba laifi in dai ba da gangan ne ya ja ba لأنه لم يملك domin abu ne wanda ya fi karfinsa abu ne wanda bai mallaka ba
Ba- Wato sha dawo yana ganin a nan ba wata ramuwa a kansa, amma kamar wajen malikawa suka ce a sai ya rama. To, babun iza jama'a fi ramadana babu idan mai azumi ya sadu da mace a cikin yinin ramaran, wa yuzkaru an abi hurairata an an rafa'ahu ruwaito daga abi huraira wanda yake ya dangana hadisin ga manzo, man afdara yawman min ramadana min ghayr uzrin duk wanda ya sha yini ɗaya a cikin watan ramaran ba tare da wani hanzari ba wala maradin ba da rashin lafiya ba lam ya karhi siyamu dahari idan zai azumin baki ɗayan zamaninsa a ce ba ran da ya sha to baki ɗayan azumin zamanin nasa bai biya wannan azumin ɗaya da ya sha da gangan ba Allahu akbar.
wa in samahu ko da ya azumci shi
wa bi qala ibn mas'ud wato ko da azumin da ya na zamani azumi ne na a gani a faɗa ya yi daidai amma duk da haka bai rama azumin nan guda ɗaya da ya ɓata na ramaran ba to wa qala ibn mas'ud alam nasudin ya ce wa qala sayyid ibn musayyabi Ah.
wa shabiyu wa ibn jubair wa ibrahim wa qatalatu wa wa- hammadu wato bihi kalam mas'udin akan wani abdan mas'udin yake sai ibn musayyibi da sha'abi da ibn jubairin da ibrahim naha'i da katada da hammadu suka ce ya qari yawan makanahu a abinda yake akwai zai rama rana a maimakon ranar da ya bata
حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن الأوام بن الخويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ya ji aisha allah ya ƙara yadda a gare ta tana cewa إن رجلا أتى النبي صلى wani الله mutum عليه ya ji wajen وسلم annabi فقال sallallahu alaihi wasallama Faƙala.
faƙala ya ce إنه اهترق shi kan ya aikata abin da ya jawo masa ya ƙone ya ce ya aikata abin da ya jawo masa za a ce ya ƙone قال ya ce ما لك me ka aikata kake cewa wai ka ƙone قال ya ce أصبت أهلي في رمضان ya sadu da iyalinsa a cikin yinin ramaran فوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل aka kawo manzo manzo sallallahu alaihi wasallam wani da bino a cikin wani katon kwano يدعى الأرقى ana kiransa masaki فقال ya ce أين المهترق ina mai cewa ya ƙone قال أنا ya ce gani ya rasulallah قال تصدق بهذا ya ce ka ɗau wannan ka je kai sadaka مم. باب إذا جاء في رمضان ولم يكن له شيء Mm, babin idan ya babin iza جاء في رمضان to ko mu tashi nan babin iza jama'a din نعم Na'am.
أي.